نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاهدوا قوة الجماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda, wanda ya dace da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu. Muna ci gaba da yin tafsirar Alƙur'ani mai girma a cikin Suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lamim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. malam yace wa hiya madaniya ita suratu ali imran ita ma ɗan madina ce kamar suratul baqara nazala sadruha farkonta ya sabka ila bid'in wa thamanina aya har zuwa aya 80 da yan kai nata fi mukhasamati nasara wato a cikin jayayya da turawa waɗanda ba laraba ba waɗanda ba musulmi ba su ne masu bin addinin kiristanci a wurin gwagwarmaya da tattaunawa da su tun daga aya ta farko har zuwa aya ta tamanin da wani abu ta sauko ne a cikinsu domin tattaunawa da su da kuma tabbatar masu da cewa lalle Allah shi kadai ne abin bauta cewa kuma annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne shi ba Allah bane bawan Allah ne wa ibtalu madhhabihim kuma domin bata masu mazhabarsu matafiyarsu inda suka sa gaba na dauka annabi Isa Allah ko dan Allah domin bata masu wannan akida ta su wa da'awatihim da kuma kiransu ila dukhuli fi ad-din al-haqq ya zuwa shiga cikin addinin da yake addinin gaskiya dinin islam shine addinin musulunci da kira su su shiga wannan addini da Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi Isa ma musulunci kamar yadda annabi Musa ma musulunci duk annabawan Allah musulunci suka yi kama nazala suratul baqara كما نزل صدر سورة البقرة كما يند فرق سورة البقرة يسمك في محاجة اليهود كما تقدم أتكين جاية لتتبنا وعد يهود كما يند لجاية دباتا وهذا شما فرق سورة آل إمران يسمك كالنصارى نصارى تقدم تفسيرها معنا تفسير ألف لام يا لجاية دباتا شوى الله أعلم بمراده Allah subhanahu wataala shine yafi sani da abin da yake nufi da alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum malam yace iftataha tabaraka wa ta'ala wannan sura ta suratu ali imran Allah ya bude ta bil ikhbar bi uluhiyyatihi game da bada labari da ainihi cewa shine Allah da ake bauta ma da gaskiya yace Allah shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kadai alhayy kuma shine wanda yake rayayi alqayyum Allah ta'ala shine wanda yake tsaye wa annahu ilahu alladhi la ilaha illa huwa Allah ya bada labari cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai dai shi Allah alladhi wanda لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه cewa bauta da dukawa da kankantar da kai da tsananin soyayya bai kamata a yi shi ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wataala bai kamata a ma'aljani ba ko mala'ika ko dan adam ko rana ko wata ko taurari ko itace ko wuta ko ruwa ko ma menene babu wanda ya dace abota mai sai Allah wa kullu ma'budin siwahu duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba fa huwa batilun to ƙarya ce ba gaskiya bane domin baya da abin da zai kira mutane a bauta mashi in ilimi ne Allah ya bashi in daukaka ce Allah ya bashi in matsayi ne Allah ya bashi in zurfin tunani ne Allah ya bashi in kwarjini ne duk abin da ke tare da shi Allah ya bashi to Allah da ya bashi shine abin bauta ba shi da aka ba ba saboda duk wani wanda ake bauta in dai ba Allah bane to an bauta mai da ƙarya dalika bi anna Allah wal haqq Allah yake saboda Allah shine gaskiya shi yace shi yasa yace ya kira mutane a bauta mashi wa anna ma yad'una min dunihi wal batil cewa da abin da ake bauta wanda ba Allah ba ƙarya ne wa anna Allah wal aliyul kabir kuma cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake madaukaki mai girma wallahu to Allah subhanahu wataala huwa al-ilahu al-haqq shine abin bauta na gaskiya al-muttasifu bi sifati al-uluhiyya mai siffantuwa da siffofi na uluhiyya allati waɗanda marji'uha makomarsu ila al-hayati yana komawa ne zuwa ga rayuwa wal qayyumiyya da kuma yawan tsayuwa Bana duk sifofin Allah subhanahu wa ta'ala duk suna dawowa zuwa ga waɗannan sifofi guda biyu, alhaya da kuma alƙayyumiya. Ballahul hayatul azima, wato wanda yake raye shi ne wanda yake da rayuwa mai girma. Rayuwa ce tana da girma tana da faɗi. sa'annan kuma rayuwa alkamila cikakka ce domin duk wani mai rai farare ne ya yi zama ba ya dare ya yi zama ba ya nan amma Allah subhanahu wa ta'ala shi da ma yana nan tun kahin a yi tun Allah yana nan saboda ka rayuwa Allah cikakka ce ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ba ta yi farko ba ba za ta ƙare ba wal awwal wal akhir Allah shine farko kuma shi ne ƙarshe almusalzima rayuwar kuma mai tilastawa ce li jami'i sifati ga dukkan sifofi ma'ana tana tilasta samuwar dukkan sifofi gaba daya allati la tatimmu wanda ba ta cika wala takmulul haya rayuwa ba za ta cika ba illa biha sai da ita waɗannan sifofi din in dai rayuwa ne na gaskiya to za ka same tare da su kamar yadda rayuwar shi take ta gaskiya cikakkiya to haka su ma waɗannan sifofi suke na gaskiya kuma cikakki da san kamar ji Allah subhanahu wataala mai ji ne yana jin komi yana jin kowa kuma a lokaci daya wal basar kamar gani Allah ta'ala yana da cikakken gani wanda yana ganin komi yana ganin kowa a lokaci daya ba sai ya ƙara kallon waɗannan bai dawo ya kalli wannan ba kuma in ya kalli waɗannan ya bar kallon waɗannan ba a lokaci ɗaya Allah yana ganin kowa shi sha'anin Allah sai dai ka yi imani kawai ka yarda kakka sa tunani bari sa tunaninka domin ka sa tunaninka kwatance ba ta ban da halitta saboda ka shi lamarin Allah kawai ka bar shi ka bar tunani shi yasa malamai ke cewa a bar tunani cikin zatin Allah amma a yi tunani cikin halittun Allah domin in ka yi tunani ba abin da za ka ganowa. Shi yasa ma aka kulle maka wannan kofai. Ai rufe ta kakka yadda ka buɗa ta. Kafare da suka buɗa ta sai suka ce babu Allah. To da haka dukkan sibobin Allah subhanahu wa ta'ala suna buƙatar rayuwa. Mun gane ko? Wal kudra da kuma iko iyawa. shine iyawa akan komi inna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah yana da ikon yin komi duk abin da ya ga dama zai yi shi babu wani abu da yake gagarin Allah subhanahu wataala wal quwwa da kuma ƙarfi jin rayuwa tana buƙatar waɗannan tana buƙatar iyawa da kuma ƙarfi mutum yana iya yin wani abu ka same shi yana iya yin wani abu amma ko ba ya da ƙarfi ka yi samun mutum yana da ƙarfi amma ba ya yin wani abu yanzu mutumin da yake ɗaukan buhun masara ko na shinkafa a ko na hatsi ko na suminti kai tsaye ko ma a ɗora mai buhu uku na suminti iya ɗauke su kuma ya ruga da gudu ya maza ya zubi su ya dawo in ka ba shi alƙalami ka ce ma rubutu ba ya yawa shi kuma wanda ya rubutu in ka dora mai buhun siminti ɗaya ma sai ya zalle ba ya iyawa to shi Allah yana iyawa kuma yana da ƙarfi duka biyan an haɗa ƙarfi daban iyawa daban akwai abin da kana iyawa saboda ƙarfinka akwai abin da kana iyawa saboda azancinka da ilimin da ke gare ka sai za kake iya yin shi ka samu mutumin da zai ya daga mota ba sai an samu ta kirki ba in ta in ta faci ya daga ta haka amma ka bashi ki aka ce ta da nan ba iyawa ba aikin shi bane to Allah subhanahu wataala duka zai ya hada Allah mai iko ne Allah mai karfi ne inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine wanda yake da cikakken karfi wal'azama da kuma girma Allah subhanahu wataala mai girma ne girman da ya dace da girman shi wal baqa sannan kuma yana da wanzuwa Allah yana nan wa yabqa wajhu rabbika lil jalali wal ikram Allah ta'ala yana nan amma dukkan mu nan ba mu nan muna nan ba mu nan yau muna nan kuma gobe ba mu nan wasu ne wadawam da kuma dindindin to siffar rayuwa duk tana buƙatar wannan wal izzi da kuma ƙarfi buwaya gagara allazi wanda la yuramu ba a neman irin shi ba ka neman mi buwaya irin ta Allah ka ce Allah ka bani buwaya irin ta ka ya za ka yi da ita ta mala'ika ma an baka ta ma yawa ballantana ta Allah saboda ka ta Allah ba a neman ta sai dai ka nemi Allah ya baka buwaya daidai da kai daidai da kai ɗan adam maka baka buwaya mai yawa sai ta ma yawa in ta ma yawa baka ya ɗaukar ta sai ka hallaka to sifar rayuwa duk tana min tana tilasta samun waɗannan abubuwan duk raye yana da waɗannan abubuwa dukkan muna muna da waɗannan abubuwa sai dai namu ragaggi ne namu yan kaɗan ne ba su da yawa domin rayuwar tamu mai wucewa ce shi kuma ta Allah ba ta wucewa tana nan wannan shine ma'ana al-hayy al-qayyum alladhi qama bi nafsihi Allah ta'ala shine wanda yake tsaye da kanshi mu kuma nan duk ba tsaye muke da kanmu ba yamu yamu ma wani tsaye da wani yake wane mai gidan wane ne wane mai gidan wane ne da ya ce saka kara zuwa shagon shiga shiga uku yamu yamu ba wanda yake tsayawa da kanshi kowane ne sai kaga saman shi akwai wani ko ina in mulki ne haka ne in ilimi ne na addini ma haka ne ilimin zamani ma haka haka in wadata ce haka in talauci ne ma ya wani talaka yana gaba ga wani ko fastagna da haka Allah subhanahu wataala ya wadatu an jami'i makhluqatihi daga dukkan halittar shi gaba daya babu wani abu da Allah yake bukata gare mu Allah mawadaci ne duk abin da za mu yi to Allah ya wadata daga bare shi ba mu ba ko mala'iku waɗanda ba su saba mashi su ma Allah ta'ala baya da bukata zuwa gare su ya wadata daga barin su wa qama bi ghairihi kuma Allah ya tsayi da kanshi kuma ya tsayi da wani shi saboda haka mu muna tsaye ne da Allah Wannan ba da Allah ba da ba mu tsaye ba. Allah ne yake tsaye da mu. Faftaqarat ilayhi jami'u makhluqati saboda haka dukkanin halittun Allah subhanahu wataala suna da bukata zuwa ga Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ya ku mutane ku ne waɗanda kuke da bukata zuwa ga Allah kowane lokaci. ko kwana kake kana bukata zuwa ga Allah kana bacci kana bukata zuwa ga dan Allah ya jayi taimakon shi da gudunmuwar shi daga barin ka shikenan ka kare saboda ko bacci kake ballantana kana barke da kana bukatan Allah subhanahu wataala kowane lokaci bil ijabi in ba da Allah ba da ba same mu ba Allah ne ya samar da mu Allah ne ya halice mu da ba mu nan Allah ya samu mu ya kawo mu da ikon shi da sarauta shi da iyawar shi wal idad da kuma shirya mu tare da mu tattala mu a tattale mu tun muna cikin ciki Allah ta'ala yake ci da mu yake ba mu abinci yake ba mu abin sha yake ba mu wurin zama yake ba mu lumfashin da za mu yi duka Allah subhanahu wataala ya shirya mu ya tanade mu idan mun hito ga yadda za mu rayuwa ranar da muka hito daga cikunnan mahaifanmu mata ga yadda za mu rayuwa bayan kwana biyu ga abin da za mu bukata ga wanda ba za mu haka dai Allah yana tattalan mu yana yana tarbiyyar mu yana kulawa da mu har muka kai inda muke iya yi ma kanmu abubuwa da kanmu duka Allah ne ya samar mu da irin wannan rayuwa wal imdad da kuma madada mu taimaka mu a taimaka mana da abubuwan da muke bukata da yadda za mu rayuwa allazi khalaqa wallazi qaddara fahada Allah ya kaddara abu kuma ya gwada maka yadda zaka yi inna dainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa dainahu najdain Allah subhanahu wataala ya nuna maka hanya mai kyau ita ya kamata ka bi ya nuna ma hanya mara kyau ka ka bi ta saboda Allah ta'ala ya taimaka maka ya baka gudunmuwa ya baka dauki wanda kake da bukatar shi babu abin da ya rage gare ka sai kai godiya ga Allah subhanahu wataala وهو الذي قام بتدبير الخلائق الله تعالى شينه wanda ya tashi tsaye ko wanda yake tsaye bi tadbiril khalaiq da tafiyar da halittun shi gaba ɗaya ba wai mutane ba halittu gaba ɗaya Allah ne yake juya su yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni ala lahu al-khalqu wal amr halitta ta Allah ce kuma umarni ma na Allah ne kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kullu yana cikin wani sha'ani cikin dagawa yake da ashewa cikin badawa yake da hanawa cikin rayawa yake da kashewa haka Allah subhanahu wata'ala yake kullum wa tasrifihim da juya halitta shi yazo mana da rana yazo mana da dare yazo mana da sanyi yazo mana da kura yazo mana da buda yazo mana da abubuwa ga sunan kuma da abin da Allah ya zo mana da shi muna da bukatar shi tadbirul lil ajsam Allah ne yake juye jikin mu wal walil qulub sannan kuma Allah ne yake juye zukatan mu Allah ne yake juye zukata ya juya su zuwa ga alkhairi ya juya su zuwa ga sharri ya juya su zuwa ga abu mai kyau wata rana sai ka ji ka da nishadi da sakewa da walwala ta ibada kagaran nan ba wata ibada da ake so a cikin wannan yinin ba sai sai ka yi ta ta rana ka sai ka ji ka kawai ga kanan ta dole ma tana so ta gagare ka ko ba haka bane sai ga liman yana kana kana hararin liman ana sallah yana tsawaita sallah wata rana kuma ka ji ka garau kawai sai ka ji so ake baka ji ma yana aika sallah to ran nan shi da kake To haka Allah su zukatan mu ga hannun Allah suke Allah ne yake juya su yadda ya ga dama. Ya juya su ga alkhairi jarrabawa ne gare mu, ya juya su zuwa ga sharri shi ma jarrabawa ne gare mu. Wata rana sai ka zo makaranta ka ga inda ake kana dibawa da kyau wata rana kawai sai ka ga karatun gaban ka ma ba ka gani. Ba ka ganin karatun. Ga ya takura mai idanu ba wai idanunka ne suka samu matsala kawai ran nan ba ka da kuzari. haka rayuwa ma ta yau da gobe wata rana sai ka yi ka kana son ka ci abinci da kyau wata rana kuma sai ka ji ba kamar rasa me zaka ce ka ji daɗi wata rana sai ka zo majalisa ka yi zanne ba ka yi magana ayi tayi ayi tayi ba ka magana ba ka jin magana kawai Allah ya jayi ma wannan kuzarin wannan ya zolaye ka wannan ya tsakule ka dan ce na dai shi komai ba ka yi a waran nan duka Allah ne Allah ke juya rayuwarmu yadda ya ga dama kuma ba ba zazzabi gare ka ba rishin lafiya ka da komi sai Allah ne ya juya ma zuciya haka wal arwah haka ma Allah ta'ala shine yake canza rayukan mu ko wata rana sai ka ji wani mutum na burge ka gobe kuma sai ka ji yana baka haushi kuma ba zagin kai ba ba wani munafici yama ba ba annabi manci ba kawai haka wata rana ma sai ka sai ka kamo hanya da kaga sai ka koma baya yau ba ka sanyi mai magana in ko bisa abin hawa kake kai maza kai bonus haka haka kawai yau ba ka san wani ma magana duk wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala dan ya nuna ma ba kai ke da kanka ba shi ke da kai yadda ya ga dama zai canza ka wata rana kana kasuwa sai ka ga ana ta samun kuɗi a yi ta yi haka gashi an masu ciniki ma suna baka haushi saboda sun ƙi barin ka kaɗan sarara. Sarara kuma kai ta neman su bace ba. Rayuwa bace. Wata Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yake, Allah ya ƙara mana imani. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. الله سبحانه وتعالى يقول الله ني وندا يسبكر مكا da littafi da gaskiya. Ma'ana don tabbatar da gaskiya don aiki da gaskiya shine kada ta Allah da ibada. Shi wannan littafin musaddiqan yana mai gaskatawa lima baina dai ga abin da ke gaba gare shi. Na littattafan da suka wuce wa anzalat taurata kuma Allah ta'ala ya saukar da littafin at-taura wal injila kuma Allah ta'ala ya saukar da injila. At-taura littafi ne da Allah ya saukar da shi ga Annabi Musa. Injila kuma littafi ne da Allah ya saukar da shi ga Annabi Isa alayhi salam kuma waɗannan littattafai duk suna nan. Sai dai yawancin waɗanda suke ga hannayen mutane da an juya su an birkita su. An rage an ƙara abin da ake so a ƙara da wanda ake so a rage. Amma suna nan. Wa min qiyamihi ta'ala daga cikin tsayuwan Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadi da bayan shi wa rahmatihi bihi daga cikin tausayin Allah subhanahu wata'ala da bai an nazzala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya sabkar ma manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alkitaba littafi alladhi huwa ajallul kutubi wanda littafin shine mafi girman littattafan da Allah ya sabkar shine alqur'ani mai girma wa kuma shine mafi girman su ya fi su daraja kuma ya fi su girma dukkan su masu daraja ne taura tana saboda zancen Allah ne linjila ma haka nan amma alqur'ani ne sama gare su ya fi su daraja ya fi su girma ya fi su daukaka saboda wanda aka saukan mu alqur'anin ya fi annaba wanda aka saukan mu a taura da linjila girma wurin Allah kaman mu ne mu ma kaga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga al'umma annabi Isa da annabi Musa daraja wurin Allah al-mushtamilu wanda littafin yana kunshe ne alal haqqi akan gaskiya alqur'ani gaba da shi gaskiya ne Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul alim ikhbari ya cikin bada labarin shi duk labarin da alkur'ani ya bada gaba ɗayan shi gaskiya ne kamar yadda muka faɗa ranar yau wa awamiri haka duk umarnin dukan da alkur'ani ya bada a yi ku yi kaza ku yi kaza ku yi sallah ku yi azumi ku yi hajji ku yi ku yi kaza to gaskiya ne kuma kowane umarni da Allah ya bada ya tabbata a cikin wurin shi ya dace da wurin shi wa nawahihi haka ma hanonin Allah hanin Allah kar ku yi kaza kar ku yi kaza la tushriku billah la taj'al ma Allah ilahan asar kar ku shirka da Allah kar ku sanya ma Allah wani abun bauta tare daban tare da Allah subhanahu wataala kar ku yi zina kar ku yi sata kar ku shagiya kar ku yi cin amana kar ku yi makirci kar ku yi kaidi abubuwa dai ga sunan waɗanda Allah subhanahu wataala ya hana kamar yadda Allah ya zano mu su a cikin suratu al-Isra ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس لا سنن دك الله سبحانه وتعالى لا جيرو مبس وما أخبر به الصدق أبندا القرآن يباد لاباري بشي جسيان labaran alkur'ani tun daga annabi adam ko kuma a ce maka tun daga halittan farkon abin da Allah ya halitta wanda alkur'ani ya bada labari har zuwa sauran labarai duk babu wanda yake labarin boge ko labarin da aka tsara aka shirya haka nan ne domin mai faɗin wannan labarin shine mahaliccin mu Allah subhanahu wataala wanda ya halitta shi yake ba da labari wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ألا نيال جسم ميرك سيدة قسيا وصبر هكا لا بارن القرآن جبادة قسيان وما حكم به كما أبن القرآن يهكنتي دشي وهو عدل عدلتي duk hukuncin Qur'ani to wanda yake kaza a mashi kaza wanda yake kaza a mai kaza hukunci ne na adalci babu zalunci a ciki hukunci ne wanda yake dauke da ladabtarwa da tarbiyantarwa da mutane sun bi hukunce hukunce alqur'ani to da duniya ta zauna lafiya muna ganewa ko saboda ka adalci ne babu zalunci a ciki zalunci yana nan a cikin dokokin bature wanda suka saba mana alkur'ani wanda suka saba mana sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to a cikin suke da zalunci mutum ne zai kashe mutane a ce kuma a kyale shi shi ya zalunta shi kuma a mai adalci ba tare da an nemi mutanen da ya ma'aika aika ba ya kashe mutum fiye da nawa ko mutum da ya kashe hukuma ba ta da incinta yahi maka ko ta kama ka ta darbe sai da izinin mutanen da aka kashe mu mutum. In sun ce ba su so, so suke a rama mu sai a kashe shi. To mutum zai kashe mutane da yawa an tabbatar, a kama shi rake a yanke shi shi ma, sai a kai shi wani wuri a ɓoye. Bayan wani lokaci sai a ce hita. Haka goma zai koma, ba abin da aka mashi. To doka Allah ita ce daidai. saboda ka dokan Allah tsaban adalci ne a cikinta babu zalunci ko kaɗan kuma Allah ta'ala ya fi ka tausayin kanka kamar yadda Allah ce walakum fil qisasi haya rayuwa ta tabbata a cikin rama kisan kan da aka yi kike da haka ake rayuwa kaga idan mutum ya san ya kashe kashe shi za a kaga ba zai kisan kan ba kenan kenan shi ya rayu kuma ya bar wanda yake so ya kashe da rai amma mutum mutane da yawan suna suna banna suna aika aika in ka musu magana ma sai su ce ai ko kama su aka yi ba wani abu za musu su a tunanin su haka suke yi ko da an kama su ba abin da za a musu me yake haka kamo su kama ba da labari daga can a harbe su kawai a tura su cikin rami kiran gama da su ba ma sai an gwada ma mutane ba sai dai ku ji dajin da suka addabi mutane yayi lafiya ba ku sanya aka ba ba a gaya muku shi kenan kawai an wuce wurin. Ba san ya ta gayi ba. Gayin ma girmama ne gare su. Su abokansu su ma in suka ji, kaga kowa zai shiga cikin hayyace shi. In suka fahimci anya mutane ya aka yi muka zargin ɗure su wani. Sai an gaya musu ba. Wa an zara bil haqqi kuma Allah subhanahu wataala ya sabkar da alqur'ani dan gaskiya ay li yaquma al-khalq domin halitta su tsayu da ibadati rabbihim da bauta ma Allah shine gaskiya din babbar gaskiya shine a bauta ma Allah shi kadai gaskiyar ka shine ka kadai ta Allah da ibada kakkai tsafi kakkai kafirci kakkai shirka kakka dauke wani haƙi daga cikin haƙoƙin Allah ka kai ma mahaluki shine mai gaskiya kuma wannan shi zai shiryar da kai maganar ka ta zama gaskiya ce duk zancen da za ka yi da mutane gaskiya da ayyukanka da mu'amalolinka duk na gaskiya ne na adalci ne haka ba za ta faru ba sai in ka san girman Allah kana kaɗe ta shi da bauta to Allah ya saukar da alkur'ani ne dan bayi su tsaya su bauta ma Allah shi kaɗai wa yata'allamu kitabahu kuma dan bayi su koyi littafin Allah ba abu mai daɗi kamar a ce kai kana cikin waɗanda suka iya karanta littafin Allah subhanahu wata'ala manzo Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu biyayyan ku shine wanda yaje aka koya mai qur'ani kuma yake koyarwa a wurin Allah babu mai daraja kamar shi kai kokari ka zamanto daga cikin bayan Allah da suke iya buɗe littafin Allah su karanta ba duka ba ko izifi dai ko bi ko uku ka iya ka samu daraja ka yi girma ka samu matsayi wurin Allah subhanahu wataala kana cikin bayan Allah da Allah yake kauna a ce ka yi magana kowa amma baka iya ta Allah ba an yi magana ka ce wannan ai aikin malamai ne wannan gajiyawa ce kasawa ce da sakaci sai ka yi nadama ranar alkiyama to Allah ya saukar da alkur'ani don musamman anarsa mai iya karanta shi kuma musan manufar Allah subhanahu wata'ala da ayoyin da ya saukar da su musaddiqan lima bayna yadayhi qur'ani mai gaskatawa ne ga abin da yake gaba gare shi min alkutub sabiqa na littattafai waɗanda suka wuce alkur'ani qur'ani na gaskata su duk labaran da at-taura ta bada qur'ani ya gaskata duk labarin da linjila ya bada qur'ani ya gaskata وهو المزكي لها saboda alqur'ani mai tsarkakewa ne gare su shike yaban su shike yaban at-taura kuma shike yaban injila da zabura da sobe ibrahim wa musa duk littattafan da Allah ya saukar alqur'ani ne ke cewa littattafai ne a rike su littattafai ne waɗanda an yi aiki da su a wani lokaci amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa ya ƙare Yara kan ma mutum za ya karanta zai karanta wa idan ya zanki kwatanta su da ni. Amma kuma wannan yana da bukatan a ce sai ka san Qur'anin sannan. In ba haka ba shugun shugula ne. Malami da rabon giya. Ba ka yi Qur'ani ba ka je ka yi linjila. Ka yi taura. Alhali ba aiki za ka yi kana so ka san abin da ke cikin ta to ka yi kokari ka san Qur'ani mana. shi yasa wata rana manzo Allah ya ga ya ga sayyidina Umar dai nayi abin nan wadan takaddu haka na taura manzo Allah ya ce me wannan yace ai wannan wasu takaddu na manzo Allah ya ce ni zaka da su sayyidina Umar fa ake faɗa maka malamin malamai ne fa amma ake gaya mashi manzo Allah ya ce me kake da su har yanzu kana cikin shakku akan abin da nazo da shi manzo Allah ya ce wallahi da annabi Musa ya tardo ni ko da na tardo annabi Musa da ba abin da zai isa shi sai dai bi ni manzo Allah ya ce ka aje ba yanzu ba yanzu Qur'ani ake saukarwa Qur'ani ya kamata ka da hankali gare shi ka iya shi in ka iya ka sa alqur'ani da kyawu to sai ka zanki me sai ka zanki muqarana ka zanki kwamfare tsakanin Qur'ani da kwamfaren tsakanin Qur'ani da da abin nan da linjila ko da taura kaga kana buƙatar ka san Qur'ani da kyau ka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau ta yadda in ka hadu da wata shuba wani rikici cikin waɗannan littattafan ba za ka rikice ba kana da makamai waɗanda za su kare ka daga fadawa cikin shubuhoyin da ke cikin su za ka da alqur'ani mai tsarkake su ne wa ma shahida lahu abinda alqur'ani ya mai shaida fa huwa al-maqbulu to shine karbabbe wa ma raddahu abinda alqur'ani yayi watsi da shi fa huwa almardud shi wanda ake watsi da shi wa huwa almutabiq laha kuma shine wanda ke dacewa da su fi jami'in mafari a cikin dukkanin bukatu allati tafaqa alaiha almursaluna wanda manzanni suka yi ittifaki baki daya a kansu duk annaba gaba dai suna kiran mutane ne zuwa ga abota mu Allah shi kadai shi ma alqur'ani haka yake babu wani annabi daga cikin annaba da ya kira mutane zuwa ga kanshi sai dai ya kira zuwa ga Allah to shi ma alqur'ani haka yake wa hiya shahidatun lahu bis-sidq kuma su masu yin shaida ne gare shi da gaskiya bayanul kitabi masu littafi sune yahudu da nasara la yumkinuhum at-tasdiq gaskatawa baya yiwa gare su bi kutubihim da littattafansu in lam yu'minu bihi in dai ba su yi imani da alkur'ani ba fa inna kufrahum bihi domin kafirce su da alkur'ani yanqudu imanahum bi kutubihim yana warware imanin su da littattafansu thumma qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa anzala tawrata ay ala Musa Allah ya saukar da taura ga annabi Musa wal injil kuma Allah ya saukar da injila ala Isa ga annabi Isa alaihi salam Allah ya kara masa aminci su biyu sai na muka tsaya wannan inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' wa samiul wala fis sama Allah ta'ala ya ce lalle Allah babu wani abu da yake boyuwa gare shi a sama ko a cikin ƙasa wa min tamami qayyumiyyatihi ta'ala yana daga cikin cikar tsayuwan Allah subhanahu wata'ala ga bayin shi anna ilmuhu muhitun bil khalaiq cewa ilimin Allah yana zagaye da halittun shi gaba daya halittu kaman wasu ‘yan abu ne ‘yan ƙanana gaban Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya san komai a cikinsu. La ya kwale shawun fil ardi wa lafi sama, hatta na fi bukunin hawamil, babu wani abu da yake tsaye ma Allah sama ko ƙasa, har abin da yake cikin cikunna. Cikin cikunnan suwa, mata masu juna biyu, Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa, wa ma taghidu larham, wa ma tazdad, kullu shay'in indahu bi miqdar Allah subhanahu wataala ya san duk abinda mace mai juna biyu take dauke da shi kullu ma tahmilu unsa duk abinda mace mai mai juna biyu take dauke da shi Allah ya sani namiji ne Allah ya sani mace ce Allah ya sani baki ne Allah ya sani fari ne Allah ya sani dogo ne gajere ne kakkabra ne Allah ya sani siriri ne Allah ya sani mai hankali ne Allah ya san shi mara hankali ne Allah ya sani malami ne almajiri za ya zama jahili za ya zama mai kuɗi ne mawadaci ne shugaba za ya zama matsayi za ya samu daga cikin matsayi na zamani ko na gargajiya duka Allah ya sani wannan wanda ke cikin ciki wane ne shekara nawa zai rayu da kwana nawa da wata nawa da sati nawa da minti nawa da awa nawa da segon nawa duka Allah ya sani abin da yake koyi ma Allah komai Allah subhanahu wataala ya san shi duk wannan Allah yana kiran ka ne zuwa ga wanda yake da wannan siffa shi ya kamata ka bauta mishi duk kuma wanda ba da wannan siffa to ka rabu da shi ka kyale shi kawai irin ka ne ba ku da bambanci da kai da shi shi ma yana bukata zuwa ga Allah saboda haka ku runguda da kai da shi gaba ɗaya ku je wurin Allah abinda Allah yake nuna mu kenan Allah ka kara mana imani هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Allah subhanahu wataala shine wanda yake maku sura a cikin mahaifin uwayenku mata yake suranta ku kaifa ya sha yadda ya ga dama bi ayi suratin ma sha rakkabaka a cikin kowace irin halitta Allah ya ga dama sai ya dora ka bisa gadon jikinka sai Allah ya dora ka irin halittar da yake so ya dora ka bari baki baki baki fari kal baki kirin baki wul yadda Allah ya ga dama sai yi ka dogo mai karaman kai mai babban kai mai matsakaici mai sire da hanci mai kabri mai fadi mai dogo mai wargajejen baki ko karami yadda ya ga dama mai wushirya ko mai galboshi yadda Allah ya ga dama sai yi ka yadda ya ga dama wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ta'ala shi ne yake suranta ku a cikin mahaifin uwayenku yadda ya ga dama. Kasan Allah ya kai mai iko ruwa, ruwan mani Allah ta'ala ya ɗauke shi ne da ya jini. Ya samu dahuwa, ya samu wuri mai zafi, da ikon Allah sai ya koma jini, kuma jinin sai ya daskare, da ruwa ne kuma sai ya koma daskararri kamar tsoka. Kuma sai Allah ya mai da ya kashi. kuma sai Allah ya lullaba wannan kashin da tsoka ruwa ne fa dace ma wannan abin kaga an samu gashi ka san sarauta Allah ce kaga an samu kashi an samu jijiya an samu hanji an samu fata abubuwa ga su nan an samu fartuna sai ina suka samu daga sarauta Allah ka samu su kuma ka bar ruwa ne ka je ka aje ruwan ka gani ka koye shi in zai wani abu zai ba ko wanda bature ke ɗauka a sa cikin wasu kwalabe ba za su iya juya su sai da sarauta Allah. Ya Allah ya yarda. Duk wanda aka ɗauka cikin kwalban na aka ajiye Allah ya nufi ya halitta ne. Ke sa sai ce ma likita safe cikin kwalba. A ba shi wani lokaci zai zama halitta shi. Allah ne ke aikin kawai. Wadda ka mu imani da Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gagara Allah. Min zakarin wa unsa namiji ne ko mace Allah ne yake halitta shi yadda ya ga dama. وكامل الخلق mai cikakken halitta wa naqisihi da kuma ragaggan halitta inda halitta bata cika ba Allah subhanahu wataala wani sai ya zo duniya ake Allah ta'ala ya bada dama a yi da gyara shi sai ya zo bai yi da cika ba ko kaga ije shiri fa gata nan amma ba bata daga ba sai an yanka mai ko hancin daɗi sai an bude sai an mai aiki ko bakin ko kaga da hancin da bakin duka sun gani duk Allah zai ba likitoci dama su bude su raba hancin wasu ma baka ga su biya ke haihuwa gama ba haɗa ke haihuwa su nan kunnan su sun gani kai biyu hannuwa bibi kowa da hannun shi amma Allah ya gama cikin Allah ba da dama kuma a bude su kowa ya ci gaba da rayuwa kuma yadda Allah ya ga dama wani sai Allah ya halicce shi baya da mi baya da hannuwa wani kuma baya da kafafuwa sai hannuwa wanda Allah ya halitta babu hannuwa kuma Allah zai ba shi iko kafafuwan shi su zamanto su ne hannayen shi abinda hannu ce maka kafa shi za ta mushi komi da komi hatta wanka ya ɗebi ruwa da kafar shi zai zange ɗoba ruwan yana watsa kuma yana cudawa da kafa da Allah zai ba shi dama ga kafan nan ta zama kamar hannu ya jawo ta yana cin abinci ya ɗago ta ya sa abinci cikin bakin shi da ita na ga wata mace da dadewa shekara talatin da suka wuce can baya ba ta da hannuwa nan garin ta yi zama komi in ka ganta wallahi ta fi masu hannaye tsafta tsaf za ka ganinta kuma ita ke makaranta komi ƙwarai komi ita ke na ganta tana cin abinci gabana tana cin abinci da koshiya take cin abinci da cokali tana ɗaukowa da ƙafa tana ƙafan ba wani abu ba wahala tana hira tana ɗauko ƙafan sai za ka ce ka ɗago ƙafan ka kai an gama ka da yi mutane sai su ta zuwa wurinta wasu dan su kwankwance gaskiya ne sai su je su ce so suke a musu kitso ta ce ku zauna da kafan take kitsa kuma dan da na a kare wani hani ai ga Allah baiwa ne ko Allah ya hana ka wani sai ya baka wani mutakallibina suna masu jujjuyawa fi atwari fil qalbi a cikin wa rabi'i hikmatihi da kuma kayatattun hikima Allah subhanahu wataala wa man hada shanuhu ma ibadi wanda wannan shine sha'anin shi tare da bayi wa atina'uhu al'azim wanda kuma wannan shine tsananin kulawar shi mai girma bi ahwalihim game da halayensu min hini an sha'ahum tun daga lokacin da ya kirkiro su ila muntaha umurihim har zuwa karewa al'amarinsu su la musharika lahu fi zalika bai da abokin tarayya cikin wannan to fa ya ta'ayyana annahu la yastahiqu al-ibadata illa huwa to wannan yana wajabta cewa babu wanda ya cancanta abota mai sai Allah kadi ba ka tunda Allah ya samar da kai tunda Allah yake halitta ne kai yake kulawa da kai har ka hito duniya babu wanda ya kama mashi ba wanda ke kama ma Allah shi kada yake abin shi sai dai ya sa bayi sai dai sa mala'iku amma ba wai dan ba iya ba Allah babu abin da ya gagare shi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah al-aziz Allah ta'ala shine mabuwai allazi qara al-khalaiq bi quwwatihi wanda Allah ta'ala ya fi karfin halitta saboda karfin da ke gare shi ji girmanka duk matsayinka sai Allah ya shide ka daga girmanka ko ba wanda ya sai mai da ka sai dai lallaba sai Allah ya hakuri ya maida shi amma baka yi saka ce da karfi da yaki ba sai ka maida shi ba baka yi yawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah karfin shi yafi na bayi alladhi qahara al-khalaiqa bi quwwatihi wa atazza ana yusufa kuma Allah ya daukaka da asiffanta shi bi naqsin da tawaya ba a siffanta Allah da tawayewa da wani abu wanda yake nuna na ƙasa, kamar jahilci, ko? Kamar gajiyawa, kamar rashin lafiya, kamar talauci, waɗannan da abubuwa ne na ƙasa. Ba a dangana ma Allah su, amma mu da na dangana mu musu, kuma mu duk muna iya zama, kowane ne kai kana iya zamantowa talaka. Kana iya zamantowa talaka mara kuɗi ko talaka mara mulki. kowane ne kai dan kafin ka samu kuɗi ka yi zama baka da su kayan ka samu mulki ka yi zama baka da mulki guda abin da aka ce ma yana da farko to kuma yana da ƙarshe to Allah subhanahu wataala haka yake Allah ya wuce a siffanta shi da naƙasa aw yun'ata bi dhammin ko kuma Allah ta'ala ya wuce a siffanta shi da abin da yake zambo ne zargi ne kushewa ne ba a kushe Allah subhanahu wataala ba wanda yake kushe Allah ya siffanta shi da naƙasa ko tawaya sai ainihin mutunan banza kamar Yahudawa ba sun ce ma Allah fakiri ne sun ce ma Allah ma yana da amma ruwa gare sai sun gaya ma Allah waɗannan mugayen maganganu laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne ba ida wa qalat al-yahud yadullahi maglula waɗanda suka ce su ma hannun Allah kuntatacce ne ruwa gare Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ji su ka san ko su wane ne to Yahudi ne, su suke siffanta Allah da irin waɗannan mugayen siffofi. Amma musulmi zai siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da irin waɗannan siffofi. Al-Hakim, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai yawan hikima, bai halki a cikin halittarsa. Ya ɗora wannan, ya sauke wannan hikima ke ga Allah, ya ba wannan ya hana wannan hikima ce. ya wani da shi ya wani babu shi ka samu ka rasa duk Allah yana da hikima a ciki wa shar'i kuma Allah yana da hikima a cikin shari'arsa da yace mu bi shi mu bi dokokin shi da hikima ciki domin Allah ta'ala ya yi mu dan mu koma ba ya yi mu dan mu zanna duniya ba in ka zanna duniya ba ka bauta ba Allah ba ka koma lahira bi za ka cewa yasa Allah ta'ala ya dora mana shari'a mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi mu yi haji mu yi umra mu kyautata ma iyayenmu duk abin da muka yi wanda Allah ya sanya mu lada ake ba mu ana nan ana tara mu lada radda ka mutu ba an aje maka lada sai ranar alkiyama a mika maka ita ita kuma alkiyama Allah ya yi duniya ne saboda ita dan ya maida mu ranar alkiyama ne mu girba abin da muka aikata a cikin rayuwar mu ta duniya Isa Allah ya ce mu bi shari'arsa ya yake da dokokin shi saboda akwai gobe Bahaushe ya ce kuma dan gobe ake wankan dare Allah ya samu kyakkyawan wanka da daddare Ya Allah ta'ala ya ce wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ما لم يخبر تعالى Allah na bada labari a cikin wannan aya an azamatihi daga girman da ke ga Allah cewa Allah abin bauta ne mai girma wa kamali qayyumiyyatihi kuma Allah yana bada labari game da cikan yawan tsayuwar shi gabayi annahu cewa Allah huwa alladhi tafarrada shine wanda ya kadaita لإنزال هذا الكتاب العظيم domin sabkar da wannan littafin wanda yake mai girma wanda Allah ta'ala ya saukake shi shi kare da cikin littattafai Allah ya saukake ya saukake ma kowa ya karanta shi kuma ya rike shi a ƙasa ɗaya kana iya samun aƙalla ba akthara ba a ƙasa ɗaya kana iya samun wanda ya haddace Ƙur'ani mutum dubu ƙasa guda, aƙalla kenan, kamar Nijar, aƙalla nake magana. Aksara kuma mahaddatan Ƙur'anin da ke Nijar sun kai dubu biyar, in ba su wuce ba ma. Nijar kaɗai, kuma kowa haddashi ta ƙinƙari ce. Ba ruwa-ruwa ba ce har da ce cikakka tun daga Fatiha min aljannati wan nas kaza alqur'ani ya kai girma shi kare ne zaka samu mabiyan shi mabiyan littafi na alqur'ani kare zaka samu da irin wannan sun har da shi kuma ka samu cikin mutum dubu biyar ɗin nan da waya ka samu guda dubu waɗanda suka san ma'anai. In an yi sa a samu dubu cikin dubu biyar. Saura duk ba su sani ba kuma ba su faɗuwa. Mutum bai san ma'anan abin da yake karanta ba ma ko bai faɗuwa. Ko wasali ya ɓadda, bai san me yasa aka yi wannan wasalin ba sai ya koma ya gyara shi. Bai sani ba, bai sa aka ta ba. bai san me yasa aka yi ban ma bai san me yasa aka yi kasara ba bai san me yasa aka yi alif da kuma me yasa aka yi alif da shi ba ruwan shi shi dai aka yi ganshi aka yi haddace shi kaga mutum ya ya rubuta aya dubu shidda da wani abu da kanshi ba tare da ya diba ba in ka ce mashi wannan ayar ta karshe da kanshi yana rubuta dala ne ma'anarta jama'a ta karanta ta kawai bai san yi ba amma kuma bai faduwa sai qur'ani ya kai wannan ka haddace abu baka san ma'anar shi ba bai wa kyauta ce ta Allah Allah ya ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma ne da daraja Allah ya ba mu mu haddace abin da bamu sani ba ko ba za mu fada ba za mu mance shi ba wannan kyauta ce bai wa ce ta Allah subhanahu wataala alladhi yanda lam yujad ba ta samu ba walan yujada kuma ba za a taba samu ba lahu nazirun a samo mashi kishiya babu aw muqaribun ko kuma wani littafi da yake kusa da shi fi hidayatihi a cikin shirye qur'ani ba za ka taba samun wani littafi da zai shiryar da kai ba kamar alqur'ani ko irin shi ko wanda ya kusa da shi babu wa balagati da kuma ƙwarewar zancen shi kowane zance a kawo shi inda ya dace da shi sai Qur'ani kowane zance da kake gani na Al-Qur'ani to an aza shi ne inda ya dace balaga Qur'ani ce ka kalli salan suratul baqara ko ka kalli salan suratul fatiha farko da suratul baqara zaka ga bambanci kuma din larabci ne din magana Allah ce zaka ba yi da bane alhamdulillah rabbil alamin alif lam mim الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه بني zancin duk daban-daban yake. Ka kalli suratul bakara da Ali Imrana, Alif Lamim can zalikar kitabu la raiba fi nan kuma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kuma ka gana ta je ruwaye nan ba su kama. Sai a karanta ɗaruruwa ayoyi ba a samu irin wannan ayar da ta gabata ba. Ko wadda ta yi kama da ita ma sai gaba za su ya an dade sannan a samu mai kama da ita ko wadda ta yi kusan kama da ita. kuma an kashe ga suratul nisa sai ka ga kuma ya sha bamban da ali imran kuma wani salo ne daban in ka kare ka shiga suratul maida kuma sai ka ga zancen wani iri balaga kenan kowane zance ana aje shi inda ya dace da shi wa ijazihi da kuma mu'jiza yana ma mutane gajiyawa in kun isa ku yi irin shi larabawa fasihai masu iya magana su Allah ya ce in kuna iyawa da Allah ku zo da aya guda aya ɗaya irin ta Qur'ani abu ya gagara. Allah ya ce musu to bari in gaya muku ba ku ba duk duniya da ku da aljannu in kuka taru ku zo da kama alqur'ani ba za ku iya ba ba wai ku kadai mutanen Makka ba duk duniya gaba daya babu wanda ya isa mutane sun yi kokari saboda sakarci sun yi kokari ba ma fasihan bane ba su cikin fasihan suka yi kokarin su zo da irin Qur'ani aka yi ta masu dariya. ‘Yan wansu ma ke masu dariya. Ya wannan ba, ƙur'ani shi na annabi Muhammadu ba haka yake ba. To ba iyawa, ƙur'ani ya tabbata littafi ne mu'ajiz ta ko'ina. Wa islahihi lil khalq da kuma dacewar shi da halitta. Alƙur'ani ya dace da mutane. Hukunce hukunce shi sun dace da lokacin da ya sauka har zawwa yau har gobe. Har tashin alkiyama. dokokin Qur'ani suna nan sun dace kuma Qur'ani yana nan kullum abin da yake baka labari kaman yana nan ne kaman lokacin da ake yin abubuwan na ci gaba kamar dama lokacin saukar Qur'ani aka yi su ko kuma sun zo bayan Qur'ani da dadewa kamar kere-kere kamar sana'o'i da sauran abubuwa duka sun zo daga bayan saukar Al-Qur'ani amma in kana karanta su kana kallon ci gaban da ake samu na kere-kere da sana'o'i da fasahoyi da kimiyoyi kawai za ka ga alkur'ani ya dace da kowane lokaci muna gani ko wannan fagen tafsiri muke inda muna fagen karatu ne wanda za mu zanki zurfafawa da mun kawo mu labarai na arna kafirai waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba amma ire-iren mu'jiza na alkur'ani shi ya ja su zuwa ga imani da qur'ani wani sai ya ce in aka gaya mashi wasu labarai wanda shi yana tunanin musulmi ba san shi ba in aka gaya mai aka zo aka mai bayani sai ce kai wannan bayanin ba zai ishe shi ba gare je ya koya wurin malaman ya shiga ya dukkufa wurin karatun ne kawai za yi ai ta koya mashi dan mutum ya je kasashen larabawa ya koyi karatu ya koyi larabci ya iya larabci ya iya balaga ya iya nahu ya koya sai ya shiga kuma karatun addini ko ba musulmi bane yana so ya hada tsakanin addininsu da na musulunci ya ga wane ya dace da mutane wane ne bai dace da mutane ba wani gara haka nan sai kulla ma musulunci makirci da kai ya gari amma ba zai ba zai bar addinin shi na kakannin shi da uwayen shi ba wani kuma shi kenan sai ya musulunta wani ma sai ya ce ba ya koma kasashen su ya nema a bashi dama nan ya ta zabga martani ga addinin nasu ya ta turawa da yaran su ya zaman shi kasashen larabawa wani kuma zai lalace ta rubuce-rubuce na ƙarya da sharri ga musulunci amma kuma wannan bai ƙara ma musulunci komai sai ɗaukaka alƙur'ani ya tabbata naka ya dace da halitta wani hadar kitaba cewa wannan littafin yahtawi yana kumshe ne alal muhkamil wadihil ma'ani albayyin yana kumshe da wato bayyanannen hukunci ayoyi waɗanda suke bayyanannu muna ganewa ko ayoyin da suke bayyanannu waɗanda manoninsu ma da fili suke allazi wanda la yashtabihu bi ghairihi baya wato kama da wani shi mana cikin ayoyin alqur'ani mai girma akwai ayoyin da suke bayyana karara ma'anarsu ba ɓoye take ba ba mai rikitarwa ba ce ومنه آيات متشابهات كما تسمعي القرآن يقول أنس آية ولن تسك متشابهات ما سك ما رجونا ما نا ما سك ما رجونا ما سلي كتي سنا دليك تروى غوص متابع ما سدليك تروى غوص تحتمل بعض المعاني سنا أو كده ودن سمعانوني ودن تسك ما سوى يجانيوا ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين ايه daga cikin abinda yake iya yiwa baya zama wajibi bi mujarradiha da su ma'ana da su ba za ka iya gane abinda Allah yake nufi ba sai ka ni attata dumma tudamma ila al-muhkam har sai an tattaro su an hada su da waɗanda suke bayyanannin to kuma kaga wannan aikin wane ne aikin malamai ne ba aikin jahilai bane to yana da waɗannan ayoyi kamar ayoyin da zaka gani suna cewa ta abu komai sai Qur'ani to wannan malamai ne suke bayanin su ba jahili ba ba wanda bai taba karatu ba a tarihi su bai taba karatu ba ubu Qur'ani to bi ayi hadithin ba da yuminuna irin waɗannan ayoyi malamai ne suke tattara su ga su tattaro maka su su hada su da waɗanda kuma suka ce manzon Allah yana yin bayani ba shikenan ba والذين في قلوبهم مرض وما ودندا suke da rikici a cikin zukatansu wa zaigun da kuma karkacewa wa inhirafun da kuma juyewa li su'i qasdihim saboda mummunan manufarsu yattabi'una al-mutashabiha minhu su ba su bin muhkam sai su bibi mai rikitarwa daga qur'ani mai kama din sai ga mutum ba shi kullun da abin da ya dame shi dai Qur'ani kadai Qur'ani za a ji bai damu da ayoyin da suka ce ka aikata ba ka ai zina ba ka a shi dai ayoyin da suke cewa ka abu ko min zai ce hadisai kadai shi shi ba shi kenan shi ne damuwar shi kawai Qur'ani ga yana ya koyar da abubuwa duk bai damu da su ba Wataƙila ma ka same shi yana yana ɗaya daga cikin taka waɗannan dokokin bai damu ba tunda dai shi yana bin Qur'ani shi kadai to ya tsira to wannan ɗan fitina ne ba neman wato shirya yake ba ba neman al'umma ta shirye yake ba ba neman ci gaba ga addini yake ba abin da yake so ya kawo hatsaniya da rikici tsakanin mutane kawai to shine wanda yake da rishin lafiya da karkacewa shi kawai abin da yake kenan wa yastadilluna bihi ala maqalatihim al-batila sai su zanki kafa dalili da waɗannan ayoyi din wanda babu wanda ya san ma'anarsu da kyawu sai malamai ala maqalatihim al-batila abu sa maganganun su waɗanda suke na ƙarya wa ra'ayul za'ifa da kuma ra'ayukan su waɗanda suke masu karkacewa talaban lil fitna dan neman fitina kawai shi kuma alqur'ani Allah bai saukar da shi na ta fitina ba Allah ya saukar da alqur'ani dan a shiryu dan a zan mutanen kirki dan a bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya kamata وتاويلا له هو تحريفا لكتابه دان كما كركتر da littafin Allah وتاويلا له دان تاويل القرآن على مشاربهم ابسا ababan shan su abinda suka sha to sha ma komai ba jahilai ne kawai wa mazahibin da mazhabobin su liyadhillu wa yudhillu domin su bace kuma su batar da mutane kaji وأما أهل العلم الراسخون فيه أما ما بوتا إلمي ولن دسكي ما ستبتا أتكين إلمي الذين وصل العلم واليكين وأن إلمي دا يكيني يكي إلى أفئدتهم يزوى زكاة تنسو mutum zai zo bai ta rikici fa mutum sai mutum ma zai ce wai ya gane ma duk wanda ya mutu musulmi ma dan wuta ne wai ya gano ko ina ya gano cewa addinin musulunci ba dan bincike ba ne karatu ake ba bincike ba kuskure ne a zange cewa bincike kakkame da koyo ake yi ba bincike ake ba in mutum ya ce bincike za to banna za ta yi karatu ake ba a bincike karatu ka bi littafi a koya maka tun daga farko har ƙarshe ba ka je ka boye kanka ba kai ta shiga google ba ka binciko nan ka binciko nan ka ce ka gano ni Google galibi din shirme ne fa ake azawa ba malamai suka dora shi ba karatuttukan da ke ciki ba na malamai bane ma da sunan malamai ne da ilimin malamai amma ba malaman suka dora ilimin da ke ciki ba to ya za kai ka bincika abinda ba malamai suka tsara shi ba mutane ne masu san addini masu kokari galibi wasu kuma yan hitina ne suka zuba abubuwan su a ciki to sai ka je ka kwana ka bi dare har safe kana bincike haka aka yi su malamai haka suka yi makaranta ake sai ta karatu abin da kake tunanin ka binciko gaskiya ne ko ba gaskiya Allah bai dora maka ba saboda kai ba malami bane su malamai ba sai sun yi bincike ba su da abu ya zo musu sun sani saboda sun yi karatu binciken me zasu abin da baka sani ba dare dai zaka sani shi to wani ce shi do ya gano wanda ya mutu ma musulmi dan wuta ne za ka ce mai Allah ya ce fala ta mutunna cikin Qur'ani kuma ba ma wuri dai ba fala ta mutunna illa wa antum muslimun yace aya ce kuma ya kare ta hadisi bai rada hadisi ba aya ce cikin Qur'ani aka aka gwada mai bayan awa ɗaya yace ya gano ma'ana aya yanzu ya santa ba yau ya santa kuma ya san ma'ana wa abin da ake nufi kakku mutu sai kuna zaman lafiya To da ka addinin musulunci dan koyo ne ba dan bincike na manyan malamai ne. Shi ma bincike ana yin shi ga manyan malamai wani abu wanda ya faru sabo, akwai sababbin abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwarmu. Ba su cikin Ƙur'ani ba su cikin sunna, sai malamai su binciko. Saboda sun riga sun karanta komi ba su taɓa ganin irin wannan abun ba, saboda abu ne da ya faru zamanin nan. Kamar ɗiyan kwalba ɗin nan, kaga zamanin da ai babu su kamar mutum ya mutu a ciri wani abu na jikin shi ko kan shi ko idanun shi ko hantar shi ko haƙorin shi a sama mai rai ko a diba cikin cikin shi ko hantar shi ko kwada shi bata lalace ba ko sifan shi ko wani abu daga cikin sasannin jikin shi ko dan yatsa a cira a sama mai rai kaga duk waɗannan da babu su to ya halitta ai kaga malamai sai su je su yi ta karatu su yi ta bincike ta bincike dama suna da ka- dama shirye suke su da kayan aikin su su jawo wannan aya da wannan su gaba su yi kama ba su jawo wancan hadisi da wannan aya su jawo maganganun malamai su diba risala su diba wa duk su diba su gani duk sun san abin ba wai yau suka san karatun risala ba to amma an mera addini wani abu a ce bincike binciken ne za a yi ba ba a addini da irin wannan binciken baka san abu yau za ka bincika kuma gobe ka ce ka gane shi wannan bai kamata ba amma malamai waɗanda ilimi da yaƙini ya kai zuwa ga zukatansu fa azmara lahumul amala wal ma'arifa sai haifan musu da aiki da kuma sani waɗannan fa ya'lamuna anna alqur'ana kulluhu min indillah waɗannan sun san lalle alqur'ani dukkan shi daga wurin Allah wa annahu kulluhu haqqun kuma waɗannan malamai sun san alqur'ani dukkan shi gaskiya ne muhkamuhu wa mutashabihuhu bayyanannen shi wanda aka gane da wanda ba a gane ba duka daga wurin Allah ne fa anna al-haqqa cewa gaskiya la yatanaqadu la yatumka da warwara wa la yakhtalif kuma ba yin sabani gaskiya guda dai ce kuma da ba da al-haqqi illa dalal wal ilmihim saboda ilmin su anna al-muhkamat ma'ana fi ghayati as-saraha wal bayan su ayoyi muhkamai sun tabbata a cikin wato ƙarara da kuma bayyana kama alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah mahaliccin kowa arrahmanir rahim Allah mai yawan rahama mai yawan kaga wannan duk bayyana yake maliki yawmiddin Allah mai mulkin ranar sakamako ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta Allah kai muke neman taimakon ka wannan ai kaga bayyana yake koko Kula a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da Allah mahaliccin kowa ina bayyana yake babu wani wanda za ta bai gane ba kamar ya mahaliccin kowa babu wanda malikin nasu ne mulkin mutane ilahin nasu abun bautan mutane duk wannan bayyana yake karara qul ya ayyuhal kafiruna kace ya ku arna maguzawa la abudu ma ta'budun ana bauta abinda kuke bauta ba qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد kaga wannan dubai yare yake saboda haka bayanin karara ne kowa yana ganewa ko baka yi karatu ba baka taba sauraron qur'ani ba in aka zo ana karanta maka qul huwallahu kace shine allah ahadun shi kadai akwai rikici ciki Allahu samad Allah ta'ala shine shi kadai wanda ko aike da madadin bukata lam yalid bi haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba ko baka taba jin qur'ani ba aka karanta maka waɗannan ayoyi za ka fahimce su. Iza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah da cin nasara ya zo da buɗi, wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga cikin addinin Allah subhanahu wataala gungu gungu akwai rikici a ciki. Ba rikici. Saboda haka kuma yawancin Qur'ani haka yake. To duk mutum sai ya bar waɗannan masu yawa kusan aya cikin ayoyin Alƙur'ani ɗari tis'in da tara da haka su ɗaya ne cikinsu mai rikicin to sai ka bar tis'in da tara ka je ga ɗaya wanda baka gane ba ka je ka nemi malamai sai su bayyana maka amfanin malamai kenan to amma saboda wulakantar da malamai da rena su yarudduna ila al-mutashabiha suna mai da mai rikitarwa zuwa ga mai bayyana wai allati tahsulu fihi al-hayra wanda cikin su ake gigi cewa imauce لناقص العلم amma ga wanda baya da ilimi cikakke wa naqis al-ma'rifa ga wanda baya da sani cikakke sanin shi ragage ne sai dibin to alqur'ani kenan ya ce ka aika duk abin da kaga sabo ne yau in ka gaya mu mutane zaka rikitar da mutane to ka je wurin malamai su bayyana maka shi amma sai mutum ya waye gari kawai ya ce ya gane kawai ba abin komi sai alqur'ani mai girma kuma ya tsara maka shi ibada Iza tsara ma kanshi ibada, iza tsara ma kanshi sallah, yadda yake so zayinta, Allah ya kiyaye. Ƙairudun al-mutashabiha ila al-muhkam sai su mai da mai rikitarwa din zuwa ga wanda yake bayyananne. Bai yaudu kulluhu muhkaman saboda haka Qur'ani gaba ɗayansa sai ya koma muhkam ne bayyananne. Wa yaquluna kuma su masu ilimi suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina وما يذكر إلا أولو الألباب mun yi imani da duka kowane dai daga cikinsu daga wurin Allah ne mahaliccin mai yake da mai likitarwan wanda ba kowa ke gane shi ba da bayyanannen duka daga wurin Allah ne wa ma yazakkaru lil umuri nafi'a ba kowa ne yake wa'azuwa ba da al'amurra masu amfani wal ulumi sa'iba da kuma ilmun muka waɗanda suka dace illa ulul albab sai waɗanda suke da hankali ay alul uqulir razina masu cikakken hankali wa biya da cikin wannan dalilin akwai dalili bayyananne ala anna hada akan cewa lalle wannan min alamati ulil albabi yana daga cikin alaman masu hankali duk malami da ka sani akwai malami saman shi dun mafaka kulli zai ilmin alim saman duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi ko ballantana jahili abin da ya kawo rikicewa addini malamai rena su aka yi ba a ba su matsayin da Allah ya ce a ba su ba bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la lima alladhina yastanbiqunahu minhum duk lokacin da wani rikici ya zo da mutane za su maida zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa ko kuma da za su maida zuwa ga masu ilimi daga cikinsu, da waɗanda suke karatun sun san abin za su iya binciko abin, da sun san shi, su sai ake koma wurin malamai. Sai mutum ya ɓoye kanshi da tarjama fassarar da Mahmud Abubakar gume ma Alƙur'ani ta Hausa, da shi za koyon Ƙur'ani. Shi kuma an maka shi ne saboda ya taimaka maka in wata kalma baka gane ta ba, saboda ba tafsiri ba ne shi, kalmomi ne ake fassarawa ba. shi ba tafsiri ba ne, tarjama ce, fassara ce daga larabci zuwa Hausa, larabcin Ƙur'ani zuwa Hausa boko, shi ne kawai. Fassarar kalmomin Ƙur'ani ba ƙaralan manuna al-Ƙur'ani ba ne. Allah ya samu dace. Lokaci ya yi ko? A kira sallah mu ci gaba. Assalamu alaikum. وأن اتباع المتشابه cewa bin abin da yake mai rikitarwa ilal muhkam ya zuwa wanda yake mai bayyanawa min awsafi ahli al-ara'i saqima yana daga cikin siffofin ma'abuta ra'ayyukan da ba su da lafiya walau qulul wahiya da kuma waɗanda suke da raunin hankula wal qusudi sayya da waɗanda suke da mugayen manufofi su ne suke bin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma. Alkur'ani mai girma ya faɗi ɗaruruwan hukunce-hukunce, amma mutum da ya bar su ya dawo ga hukunci dai kawai. Allah ya kiyaye. Wa qawluhu bada Allah subhanahu wataala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Babu wanda ya san fassara ko kuma tawili haƙiƙanin abu sai Allah. Malam yace to wannan magana ta Allah in urida bit ta'wili in abin da ake nufi da tawili ma'rifatu aqibatil umur karshen sanin karshen al'amura kuma tantahi da abin da al'amura suke kaiwa karshe wa ta'ulu take kasancewa zuwa gare shi tayyana al-wuqufu ala illa Allah wajibi ne a tsaya akan illa Allah in kana karatun Qur'ani wajibi ne a tsaya nan saboda babu wanda ya san hakikanin al'amari sai Allah ya al'amari za ya komawa wani al'amari imana wannan rayuwa yanzu da muke cikinta ina za ta komawa ina muka sa gaba me karshen ta babu wanda ya sani sai Allah haythu huwa ta'ala tunda shi Allah ta'ala al-mutafarridu bit-ta'wili bi hadha al-ma'na shine wanda yake kadaita da tawili da wannan ma'ana din kamar yadda Allah ya ce hal yanzuruna wala yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq hal lana min shubaha fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun hakikanin karshen al'amari babu wanda ya san shi sai Allah To in haka ake nufi da wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah to in ka zo nan sai ka tsaya warrasikuna sai zamanto sabuwar magana ce malamai waɗanda suke kafaffu masu zurfin ilimi ya na su kuma ga abin da suke cewa amanna bihi kullum min inda rabbina wa in urida bit ta'wili in kuma abin da ake nufi da tawili ma'anar tafsiri shine ma'anar tafsiri fasara wa ma'rifatu ma'anar kalam da kuma sanin ma'anar zance mun gane ko kamar in ce tashi zauna kaga wannan yana da fasara ko yawa na ce kana zaune ka tashi kana tsaye ka zauna ka tafi ba tafiya kake ba nace ka tafi zo kana wani wuri nace zo ko in kira ka ta kana fahimta to wannan shi yake ce tawili na fassara idan kalmar tawili tana da ma'ana guda biyu tana da ma'anan hakikanin abu karshen abu mun gane ko keke da keken abu me karshen shi me matukar shi wannan babu wanda ya sani sai Allah kuma yana da ma'ana ta fassara shine tafsiri tawili yasa da yawa daga cikin malamai ma suka sanya ma littattafansu na tafsiri suna da ta'wilul qur'an tafsiru ko kuma ta'wilu ayatul qur'an fassaran ayoyin alqur'ani kaga suna nufin tafsiri ne wannan ba wancan ba wancan babu wanda ya san shi sai Allah kaman kaman misali siffofin Allah da Allah ta'ala ya bayyana cikin Qur'ani fuska ido hannu kafa da sauransu waɗannan babu wanda ya san hakikanin yaya suke sai Allah subhanahu wataala amma fassarar su shine yadda muka gane sai mu fassara su yadda muka gansu amma hakika yaya suke ba mu sani ba saboda Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani wanda ya kama da Allah Allah halitta mahalicci ne mu kuma halitta ne kana ka ba mu kama da shi Suna ganewa ku? Amma suna da fassara. Waje mun san fuska, wace iri ce ba mu san ya take ba. Hannu mun san hannu, wani iri ne ba mu sani ba. Muna ganewa, ƙwabru, ƙwabri wannan. Yau bai yukshafu an saƙi, ƙwabri. Irin namu ne a saboda Allah bai kama da mu. Amma dai za mu fassara yadda mutane za su ganewa. Amma haƙiƙani yaya yake ba mu sani ba. Shi ake ce mu tawili, haƙiƙanin abu ƙarshensa. muna ganewa ko fa yakunu hadha kana al-aqf aula to in haka nan ne aqafi shi yafi dacewa in tawili ana nufin fassara to ya kamata a wuce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi ya halitta saboda nan magana fassara ce dama shi Allah da sabkar da alqur'ani ya san fassarar ayoyin abin shi kuma ya sanar da malamai fassarar ayoyin kaga Allah ya sani malamai sun sani saboda nan ba hakika yake magana ba ana magana fassara ne kawai wa yakunu hadha madhan lirrasikhin fil ilmi sai wannan ya zamanto yabo ne Allah subhanahu wataala yake ma wadanda suka tabbata a cikin ilimi annahum ya'lamuna cewa lalle su sun san kaifa yunazziluna nususal kitabi was sunnah yaya ne za su zanki sabkar da littattafan nasoshin Qur'ani da sunnan manzo Allah muhkamaha wa mutashabiha nasoshin da suka yi bayani karara da waɗanda ko bayanin sai yana bukata a yi bayani malamai ne suka san ina za su aje waɗannan nasoshi din saboda Allah ya kira su da sunan malamai masu ilimi Allah ta'ala ya sanya mu a cikin su wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ka yabe mana Allah ka sa mu tuba mu gyara ya Allah. Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafi ɗaukaka ka yabi mana zunubanmu kuma ka saka mana da gidan aljanna. Allah ka ba mu aljanna, Allah ka ba mu aljanna. Allah ka kare mu daga jahannama. Ka kare mu daga jahannama. Allah ka kare mu daga jahannama. Allah ka azurta mu da yin aiki kyakkyawa ya Allah. Allah subhanahu wataala ka kawo mana sauƙin rayuwarmu. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah. Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa. Shi akwai saura ba mu yi da ba ko? akwai sauran lokaci ba amma dai shikenan Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba daya la kawo mana karshen wahala ya Allah abubuwan da suke damuwan mu Allah subhanahu wataala ka dauke mana su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka kawo mana arziki da wadata ya Allah Allah kawo mana aiki mai albarka, kawo mana kasuwanci mai albarka, Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. kawo mana ƙarshen wahala ya Allah kawo mana ƙarshen yan bindiga da barayin daji ya Allah Allah waɗanda yan bindiga su yi garkuwa da su ya Allah ka kwato su daga hannun su ya Allah Allah ka matsa musu sake su ya Allah ba tare da karɓar wani abu ya Allah Allah ka matsa musu ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah ka raba su da wannan muguwar rayuwa da suke ya Allah Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya wasu lafiya Allah ƙara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka azarta shugabannin mu da adalci da gaskiya ya Allah Allah ka kare mu mu rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga dukkan wani sharri da wani makirci da kaidi da ake kulla musu ya Allah Allah duk wanda yake kulla mu sharri ya Allah ko makirci Allah ka maida mashi ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin shi da makircin shi ya Allah Allah wahalar da ƴan uwan musulmi suke sha a ƙasar Palestina Allah ka kawo musu ƙarshen wannan wahala ya Allah Allah ka dora su bashin Yahudawa ya Allah Allah ka kaskantar da Yahudi ya Allah Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka takaita su ya Allah Allah ka talauta su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka tara su daga wannan wuri da suke zaune ya Allah Allah ka watsa su ya Allah kamar yadda ka taba watsa su a wasu shekaru can baya ya Allah Allah ka watsa su ma wannan kare ya Allah Allah ka nuna mana ƙarshen Yahudi ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka takaita su ya Allah Allah ka karya su ya Allah Allah ka raudana su ya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah da ƙarshen waɗanda suke goyon bayan su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su gaba da ya Allah da waɗanda suke taimaka masu ya Allah da waɗanda suke karfafa su ya Allah da waɗanda suke ba su kariya ya Allah duka Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen ayyukan asha da suke ya Allah na shaye shaye da sace sace ya Allah da fadace fadace da suke babu gairi babu sababu ya Allah Allah ka shirya su ya Allah ka ba su ilimi mai amfani ya Allah ka ba su aiki mai amfani ya Allah ka ba su kasuwanci mai amfani ya Allah matsalolin kasuwancin da ke damun kasashen mu ya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah Allah kaskanta da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka wulakantar da shirka da mushrikai ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين